بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin sha ɗaya ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin mun ji ayoyi da malam ya kawo ko mu ce aya da kuma hadisi ko athari na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardah da zancen al-Imam Ibn al-Qayyim da hadisai na ibn Umar da ainihin hadisin Umar ibn al-Khattab. Za mu tashi al-masail ko? Karatu na arba'in kenan insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا فظنوا فظن فظن من بعدهم فظن فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره السادسة تفسير الآية من سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيده الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه نعم مالن yace fihi masaila au fihi masailu cikin darasin akwai mas'aloli da zamu tsinta al'ula mas'ala ta farko anna man fahima hadha baba lalle wanda ya fahimci wannan babi na cewa ga mafarin shigowar shirka a cikin addinin musulunci wa babaini ba'dahu da babuka biyu da suke bayan shi shine babun da yayi zance akan kissa ta ko haditha ta ainihin mutuwar Abu Talib da kuma babu shafa'a sune suke bayan wannan babun an gane ko wanda ya yi tadabburi ya fahimci wa'innan babukan guda uku, ta bayyana lahu gurbatul Islam. Zai bayyana gare shi cewa Musulunci dai alal haƙiƙa, to yanzu yana cikin baƙunci. Yana cikin baƙunci. Dama bada al'islamu gariban, wasa ya'udu gariban kama bada, musulunci ya fara a bako in an ce ku ce la ilaha illallah sai su ce kaji sabuwar magana kaji abun mamaki a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab to wasa ya'udu qariban kama bal haka zai komo bako kamar yanda ya fara so ku kuka ku kadai kuka fahimci kaza ku kadai ne musulmai mutane shekara ɗaru ɗaru an ana aza ana abu kaza ku zo ku ce shirka ne ku zo ku ce bid'a ce kaga yayi daidai da aja'al al-alihata ilahan wahida wa ra'a min qudratillahi mutun zai gani da idan shi irin yanda ikon Allah ke aiki wa taqlibihi lil qulub da yanda Allah ke jujjuya zukata me zai gani al'ajaba zai ga abun mamaki abun mamaki wanda yake musulmi ba musulmi ba ma ordinary wai kila ɗalibin ilimi ba ɗalibi ba ma kila malami amma bai iya bambance tauhidi da shirka ba bai iya bambance bid'a da sunna ba bai iya bambance biyayya da sabo ba aiko wannan ba karamin abun mamaki bane abu ne da ke wato jikkatar da zukata a cikin abubuwan da ke girgiza zuciyar mai wato ainihin mai hankali ka ga wai mai da'awa amma wai yana kira kan shirka kuma yana ganin cewa tauhidi yake yana kira kan bid'a kuma yana ganin cewa sunna yake aiko akwai abun mamaki akwai abun mamaki haka kai tadabburi da kyau kuma kai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kai akan addinin da ya aiko manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi domin in ka biye ma wasu daga cikin masu da'awa da sannu da sannu tadarrujiyan za su sa ka bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dawo kana bin shakhsiyarsu kawai ka dawo kana bin atifarsu ka dawo kana bin hawassu kawai ba addinin annabi kake yi sallallahu alaihi wasallam الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض كسند cewa farkon shirkar da ta fara faruwa a ban ƙasa annahu bi shubhati salihin ta faru ne da shubhar girmama mutanen kirki kaga wa'annan tsara'iq din na bata na sufiya da sauransu har kullun abin da suke kumfar baki dandanarsu shi ne, mu muna girmama su saboda Allah ya girmama su, mu muna girmama su saboda waliyai ne, shehunanmu bayan da za a yi musaɓa musu saboda bayin Allah ne, dole mu so su dole mu ƙaunace su, kalimatu haƙƙin yuradu bi halbafi. Wani kuma shi yana ganin fa zuci haka ne kawai girmamawa ce, bai san ya fita daga girmamawa ba ya tafi zuwa ga bauta musu. Ya fita daga wato tabbatar musu da wilaya ya tabbatar musu da uluhiyya da rububiyya wace kalar girmamawa ce za ta saka ce mutum ko shi da kanshi ma ya ce duk wanda ya so shi ko wanda ya bi shi zai shiga aljanna wace kalar girmama wace kalar wilaya ce wannan wace kalar walittaka ce wacce iriyar walittaka to ka game daga shubuhar salihai tunda aiwa innan mutanen guda biyar ai bayin Allah ne ko bayin Allah ne na kwarai shedan yazo yayi wasu wasi wa mabiyansu da dadiyansu bayan mutuwarsu cewa ku sassaka hotunan su ku yi dan butun butunin su in kuna kallon su kuna ibada hakan ya ƙara muku ƙwarin gwiwa haka aka kaga sun yi bid'ar sassakar amma ba su bauta musu ba amma na baya da suka zo a san shubuha ƙara girma take haɓaka take shedan ke rawwaja ta bid'a haka take ƙara girma shedan ke rawwaja ta duk bid'a da aka kirkiro masu yin ta a farko suna yi ba da sunan cewa Allah ne ya ce ayi ba ba da sunan cewa annabi ne ya ce ayi ba haka bid'a maulidi ta faru ko da challenge yayi yawa shedan sai ya musu wahayi ku ce addini ne ce addini saboda me saboda ai ba inda aka ce kar ai kaji ibada sai an ce kar kai ai ita ibada ba a hana ka ko saban Allah ne ake hana ka ita kuma ibada sai dai a saka to ita ibada tsayawa zaka yi sai sanda aka saka shi kuma mu'amala yi zaka yi sai sanda aka hana ka ai da bambanci da bambanci ƙarshe tafiya ta yi tafiya suka ce a Allah ma ya yi umarni a yi ce Allah ya yi umarni a yi maulidi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'una kaga su suka halaka ce ka fara i'tiqadin abu sannan ka dawo kana laluban dalili istadil qabla an ta'taqid la ta'taqid thumma tastadil wa tadil malamai suka ce ka fara samun dalili kafin kai kudurin abu kakka kudurce abu kai mawkifi a ranka sannan kuma ka zo kana neman dalili wannan hanya ce ta bata aka shekul uthaymin ya ambata rahimahu ina fata an gano wannan ƙarshe tafiya ta yi tafiya maulidin ma suka dawo suka ce ai annabi ma ya yi maulidi suka ce tunda ya yi azumin ranar litinin ya yi maulidi da suka ce dukkan annabawa ma sun yi maulidi annabi ya yi maulidin annabawa saboda wadhkur fil kitabi ibrahim wadhkur fil kitabi musa wadhkur fil kitabi isma'il wadhkur fil kitabi idris tunda ana tuna labarin su kenan ana birthday din su happy birthday ake ma annabi ibrahim a qur'ani a'udhu billah kai suka ce Allah ma yayi maulidi ta ce Allah ma ya yi maulidi inda ya ce a tuna da kaza a tuna da ce a to me maulidin ce ibada ne oke Allah ya yi ibada to waye bauta mu kai ta jefa kansu cikin cikin haɗari ƙarshe ma wani ya fito ya ce duk wanda baya maulidi ma ya tuhumi musuluncin shi kenan ba musulmin kirki bane ba ma musulmi bane wato yana daga cikin daruriyat na addini kenan mutum yayi maulidi kaga fa duk wannan kaga katan zargi ne zuwa ga annabawa da sahabbai sahabban annabi kenan a tuhuma addinin su tabi'ai a tuhuma addinin su kenan tunda ba su yi ba magana ce mai hadari to shubha tana cikin babban abubuwan da suke jefa mutum cikin mugun rami dama abin da ke halakar da mutum wanda ibn qayyim ya kasa gida biyu ash-shubuhatu wash-shahawat karfin girman shubuha karshe ta kai zuwa ga shirka tunda duk wanda ya shirka an kalalibe shi yana da wani dan dalili ko fir'auna fa da yace ana rabbukumul a'la ya buga hujja ya kawo hujja wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaum ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiruna ya ce, Am ana khairun min haza lazi huwa mahinun wala ya kadu yubin. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw kana ma'ahu almala'ikatu aw ja'a ma'ahu almala'ikatu muqtarinin. Yasa shi Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa adawu. Kaga ya kawo hujja. Mushrikan Makka suka ce ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. suka ce ha'ula'i shufa'a'una inda Allah, ai, ma dalla man dalla illa tahta hujjati, wanda ga ya ɓata hujja shi ce ta halaka shi, don ba kowace hujja ake kallo ba, isa kullu dalilin ja'a mu'tabira illa, ash, illa dalilun lahu hazzun minan nazari, isa kullu dalilin ja'a mu'tabara. To, saboda haka, farkon shirka da ta faru sau da shubuha ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kuma shubuha ba ta shirka ba da farko daga huluwi ne wuce iyaka har a tafi zuwa shirka da الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء sanin farkon abin da aka canza addinin annabawa da shi wa ma sababu zalika da kuma sanin me ya jawo haka farkon abin da aka canza addinin annabawa da shi ita ce shirka. Wa kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalaf, fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munziri. Allah ya aiko annabawa, ya aiko manzanni akan tauhidi, wanda ko shi wannan fitra ce ta Allah akan bayinsa, kowa tauhidi yake yi sai da aka fara shirka to me ya jawo sababin fara shirka shine al-ghuluwu fi salihin kamar yanda ya kulla ma babun suna babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin ƙetare iyaka gurin kai salihan bayi matsayin da Allah bai kai su salihan bayin nan fa daga cikin annabawa da mala'iku da siddiƙai da shahidai, duka wa'innan asunaf ɗin, dukkaninsu, kowa yana da haddi, shi sa ce, wala ya amurakun an tattakhizul mala'ikata wannan biyi na arbaba. A ya amurukun bil kufri ba da iz'antum muslimun. Mala'iku ya ce wa manya kulminhum inni ilahun min dunihi, fa zalika na jazihi jahannam. كذلك نجزي الظالمين النبوة يتي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وندبا ألا بابا أبو تامش دو وتهلتا دكسني تنادى حد تنادى إياك مزين محددا saɓanin abin da suke waƙewa cikin alburda, da'ama da atubun nasara fi na biyihimu, ce da abin da dai ka bar abin da kiristoci suka ambata a kan annabinsu, da suka ce ɗan Allah ne ko suka ce shi Allah ne ko suka ce ɗayan ukun Allah. To yi suka ce, in dai ba wannan ba, wa kulma shi tafihi min madadi, abin da ka ga dama kan annabi ka faɗa in dai baka ce shi Allah ba ne. in dai baka ce shi ɗan Allah ba ne, in dai baka ce shi ɗayan ukun Allah ba. To, kaga wannan an buɗe ƙofar me, a kai annabi inda Allah bai kai shi. Tunda ai akwai abin da sifa ce, baka ce shi Allah ba ne, amma ka ba shi me, ka ba shi sifar Allah, kamar da shi da kanshi busirin ya yi hakan cikin alburda shi. Saboda, wato ainihin ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sanin komai da komi kuma yace wannan kadan ne ma kuma yace da duniya da lahira yace duka ta annabi ce wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam wannan haƙƙin Allah ne aka dauka aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to guluwi shine mafi girman abin da ke halaka mutum ya jefa shi cikin shirka ubangiji Allah ka tsare ma'a ma'rifati anna Allah arsalahu tare da sanin cewa Allah shi ya aiko manzannin da tauhidi amma kuma duk da haka shedan yayi ma wasu wasuwasi su kirkiro bid'o'i har su zo su raba mutane da tafarkin Allah subhanahu wataala su canza wa mutane addinin nan nasu na tauhidi su koma shirka da bautar wani Allah. Tun ana haɗa Allah da wani a dawo bautar wani Allah kaɗai ake ammanta ma da waye Allah. Sababin bid'a, sababin guluwi, wuce gona da iri. Rabia, kabulul bid'a, yanda mutane ke karɓan bid'a, abinda aka ƙirƙiro aka sa addini sai ga mutane suna karɓarsa. ma'a kauni shara'i'i tare da kasancewar shari'o'i addinan annabawa ta farkokinsu gabaki ɗaya na, na musulunci da tsare-tsaren shari'arsu wal fitar da kuma fitarori da Allah ya yi wa mutane ginin da ya yi musu na karɓan shari'a ta rudduha duka ba su yarda da bida ba. A fitra ta ɗan adam in an ce abu kaza ibada ne shi da ya san daga Allah ya zo. to amma sai a kirkiro mutum ya zo da abu daga aljihun shi ya ce ku yi sannan kuma in kun yi za ku samu lada kuma sai ga mutane duk sun ɗunguma sun bi shi kaga wanda yana cikin ruɗin shaidan domin mutane fitrarsu tauhidi ne shi yasa ya ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifa sai ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha ka tsaye da fuskarka, kar ka sake kai ka raba ƙafa, ka miƙar da lamarinka a cikin addinin Musulunci kana mai tsarkake Allah daga duwata ɓata, daga duk wata hanya ta bata tsarkake ibada ga Allah shi kadai sai Allah ce fitratallahi allati fatara an-nas alaiha wannan shine fitra ita ce wato ainihin fitrar da Allah ya halarci dukkan mutane akan ta amma kuma sai gashi mutane sun rungumi bid'a tare da fitra ta insaniyarsu ta kyamace haka da komai ya jawo ba face sai rudin shedan in bancin wannan wasuwasi na shedan da wannan shubuhat tabatattu bayan da za a yi musulmi ya yadda da bid'a al-khamisa mas'ala ta biyar anna sababa zalika kullihi lalle dalilin duk da ke jawo haka masjul haqqi bil batili shine gauraya gaskiya da ƙarya agwa masu guri guda to wannan sai ya ja kaga ƙaryar tafi karbuwa a gurin mutane saboda shedan ke tallata ta shi yasa Allah ya hana yahudawa hada ƙarya da gaskiya da cewa shi wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kar ku gauraya ƙarya da gaskiya in kun yi hakan dole za ku ɓoye gaskiya shine wa taktumul haqqa wanda ya hada gaskiya da ƙarya guri guda to sai kaga ƙaryar yake so ya dama abin da yasa ya jona ƙaryar nan da gaskiya dan ya rufa gaskiyar dan ya tallata ƙaryar fal awwal abu na farko wanda yake cikin hada ƙarya da gaskiya mahabbatu salihina san mutanen kirki wannan gaskiya ne ko wajibi ka so mutumin kirki tunda shi yana son Allah Allah na san shi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd lace mu'minai maza da mu'minai mata sashin su masoya sashi ne to kuma yana cikin mafi girman igiyoyin da suke ɗaure da imanin mutum so don Allah autha qu'ural iman alhubbu fillah wal bughdu fihi wal bughdu fillah nabi yace mafi ƙarfi da aminci cikin igiyoyin da ke rike da imani shine so don Allah da ƙi don Allah nabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu abubuwa guda uku man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman sai an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ila alkufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar wata riwaya cikin bukhari yace wala an yuqdhafa fi an-nar ahabbu ilaihi min an ya'uda ila alkufr to kaga me akwai so dan Allah to kaga wannan gaskiya ce sai aka gwama shi bil batil amma huwa al batil sai ce wathani fi'lu unasin min ahli al ilmi wad din shay'a a samu wasu mutane daga cikin ma'abota ilimi masu addini da ake makyakkyawan zato ake girmama su su aikata wani abu wanda fa dhanna man ba'dahum wanda za su zo a bayan su sai su yi tsammani annahum aradu bihi ghaira sun yi nufin wani abu ne ba wannan ba nufin su ba kaga wa'incan da suka sassaka ‘yan butun-butuni na wa'incan bayan allah guda biyar ba su sassaka don abota musu ba, sun sassaka ne don su yi tashjiri, don su ƙara wa mutane ƙarfin gwiwa da kuraj ake cewa ko, wurin bautar Allah. To, na baya da suka zo sai ɗan ya ce, a ba su sassaka su ba sai don su bauta musu. Sai ta kai har wasiya suke ma junansu, kar ku bar bautarsu. Ba ma sa cewa abauta ma Allah, kawai a bauta ma wa'innan gumaka kaga an yi masjul haqqi bil batil an gauraya ƙarya da gaskiya san mutanen kirki gaskiya ne to amma kai su inda Allah bai kai su ba fa ƙarya ce ba su matsayin Allah fa ƙarya ne shine ai rikicin mu da ɗan bid'o ɗan bid'o'i da ɗan ɗariku da sufaye sai su ce ana zagin waliyai ba zagin waliyai ake ba kore musu abin da Allah ya kore musu ake yi tabbatarwa da Allah sifar shi da kadaita shi da bauta ne muke yi muke kira zuwa gare shi waliyan ku can da kuke i'tiqadin mutanen kirki ne ku so su ku kaunace su ba mu hana ku ba amma ka a shiga hurumin ubangiji ku ce ba sa kuskure ku ce ba sa laifi ku ce ba sa mantuwa a ta wannan kuma nan faɗaya ku ce suna kawo ɗauki ko bayan mutuwarsu suna kawo agaji da tallafi da gudunmawa da taimako ga wanda yake mabiyinsu ranar alkiyama za su ja mutum su kai shi aljanna son masoyi kin maƙiyi a tunan faɗa wannan ba yanda za a yi mai shiru kuwa inda an taɓa hurumin ubangiji taɓa hurumin ubangiji to kaga sai suka haɗa alhaq wal batil a guri guda sai ana son waliyan Allah bayan Allah salihan kuma walittakan ma fa in aka bibiya fa ta ƙarya ce ta shedan ce dan ai waliyan suna da yawa waliyan akwai na shedanu ko akwai wal awliyaul insi wal jin awliyaul shayatin السادسة تفسير الآية من سورة النوح من سورة نوح fassarar ayar da ke cikin suratu Nuh, ayyatu aya? Wa ƙalu, La ta zarunna alihatakum, wa la ta zarunna waddan, wala suwa'an, wala ya gutha wa ya wa nasara. Wasiya suke mafa mutanensu, kar ku sake ku daina bautar waddu, da bautar suwa'u. domin laɗin nan ta taukidi ce, za'ida ce littakidi. Yahuth, Ya'uk, Nasara, ta bauta musu, yadda kasan dai salihai da bayin Allah daga cikin annabawa da mabiyansu suna mawa ‘ya'yansu da ɗalibansu da mabiyansu wasiya da bautar Allah. Am kuntum shuhada a idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وهكا su ma suke mawa mabiyansu wasiya da kafirci wasiya da shirka atawasau bihi ce kamar sun majunansu wasiya kuma haka nan wasiya suke majunansu haka kafiran makka suke gaya mawa mabiyansu وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أكسكتي أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب to da haka ayar ta yi nuni akan mushrikan nan suna bauta mawa innan bayin Allah kuma har suna wasiya kan a dinga bauta musu sun gama yadda gaskiya ne bautar su kenan sun gama makan su fatawar cewa addini ne bauta ma wa'innan bayin Allah a bauta ma gumakansu bauta ma abun da aka sassaka na surorinsu yayin da asali ma da aka sassaka ba don haka aka sassaka ba haka wannan yake nuna maka cewa ka kiyayi kirkiro wani abu ka sa cikin addinin musulunci ko da ka yi da kyakkyawan nufi to zai iya juyewa gashi nan sai ya ce na bakwai jibillatul adamiyyi fi kaunil haqqi ينقص في قلبه والباطل يزيد طبيعة تدن أدم جبلة طبيعة تدن أدم وانا أنا نفن واتو إنسانية المتن طبيعة إنسانية من حيث كون كونه بشرة yana da wannan sifar amma wanda Allah ya tsare shi wannan amintacce fi kaunil haqqi kasancewar gaskiya yankusu fi qalbi wato tana ragewa a cikin zuciyar shi tauyewa take in ba ka samu taimakon Allah yana maka injecting yana maka ainihin wato ban ruwa yana karfafa ka ba to to koda kana kan gaskiyan sai ta yi rauni idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu inde ba taimakon Allah ke tare da mutum ba ijtihadin shi da duk wani kokari nashi karshe sai ya zamanto matsala a gare shi yasa nabi ke addu'a wala takilni ila nafsi tarafat ayn yana ya Allah karka banni da dubara ta daidai da kyaftawar ido to gaskiyar raguwa take ƙaryan na ƙaruwa a cikin zuciyar shi wannan sai wanda Allah ta'ala ya ainihin kare shi a cikin sifofi na ɗan adam waɗanda suke sifa ce jibiliya insaniya ta ɗan adam kamar inda Allah ta'ala ke cewa wa kana al-insanu katura wa khuliqa al-insanu da'ifa inna wa innahu li hubbil khairi la shadid innal insana khuliqa halu'a da ire-iren waɗannan وكان الإنسان أكثر شيء جدلا duka sifofi ne na ɗan adam sai wanda Allah ya kare shi wal ma'sumu man asama Allah ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kare shi kawai shi yake samun kare amma in ba haka ba a yanayin kai ɗan adam to in ba taimakon Allah dole ka tafi jahannama dan zuciyarka na faɗa da gaskiya ranka na faɗa da gaskiya ɗabi'arka na faɗa da gaskiya ka fi son a bakka kai abin da ka ga dama, ka fi son ka hole, ka fi son ka bi inda yawa yake, su ko duk inda ka ga yawa galibi, to ƙarshe shaiɗan ne ya tara mutanen, wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini, wa qalilun min ibadiya shakur. An fahimta ko? Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Kaga sai da taimakon Allah. za ka samu tsira, za ka samu amintuwa daga wa'innan matsalolin. Allah ka kare mu ka tsare mu. Athamina, mas'ala ta takwas, anna fihi, lallai a cikin wannan darasi akwai shahidan lima nukila ani salaf, akwai abin da ke tabbatar da shahidan, ana nufin mai shaida mai ƙarfafawa, abin da ke tabbatar da abin da aka naƙalto aka ruwaito daga magabata cewa annal bid'ata sababul kufr lallai bid'a ita ce sababin kafirci sababin kafirci sukan ce al bid'u baridu shirk wal ma'asi baridul kufr bid'a dan aiken shirka ne in shedin na so ya mai da kai mushriki zai fara saka ka kirkiro abubuwa cikin addinin musulunci ai nahnu khairu shahidin ala dhalik khairu shuhada gashi na abubuwan da ke faruwa bid'o'i na maulidi ana maulidi a matsayin an dai san bid'an ne amma dai san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma maulidin nan na annaba ake karshe ta koma ana zagin annaba gurin maulidi ko ba ku taba ji ba haka ne ko ba haka ba Abdul Inyas a gurin maulidi yace zai taka wuyan manzon Allah wal iyadu billah a gurin maulidi wani ya ce idan Allah ya taɓar gaza shehunan su ke gyarawa a gurin maulidi wani ya ce shi ya fi annabi sallasal amfanuwar da aka yi da shi da ma'ana sau da ya ce annabi kwata-kwata shekara nawa ya yi shekara 23 ya yi yana sallah ya shi ko ya shekara ni 60 ne ko 70 ya ce mutum nawa ne kwata-kwata suka musulunta hannun manzan Allah kaga istihza'an ko wa ihtiqaran a gurin maulidi a gurin maulidi aka ce wane Allah ne wane shi ma Allah ne wane shi ma duk suna zaune ƙarshe aka ce kowa ma Allah ne to kaga da in ana ganin bid'a ce karama a yanzu ta munana ta yi girma kuma a kalli suwa suka kirkiro ta baƙaƙen wato ainihin makiya addini ne fatimiyya buwaihiyya ubaidiyya waɗanda suna cikin mafi haɗarin ɓangarorin shi'a cikin ɓangaren Ismailiyya da Karamida da ainihin wato ainihin Ismailiyya. To, bid'a sababin kafirci ne, ana salatul fati ana kaza ana ƙarshe wani ya zo ya ce salatin fati ya fi salatul Ibrahimiyya ɓau, ya mai nisa. kaga a hankali a hankali shedan na ta zira su iya ta rubta su Allah ka kare mu at-tasi'atu ma'rifatu shaytan shedan ya sani sarai kaga shedan da jahili ne da mun dan samu sassauci yana sani ya san inda alheri yake sarai ya san inda sharri yake sharri sarai da ka zai ingiza ka cikin sharri ala basira zai hana ka aikata alkhairi ala basira shi yasa adawar shedan take da hadari dan wani bagidajen ma da yake adawa da kai jahili sai ya faɗi wani abun shi ɗaukaka ka yi ashe baka sani ba cikin mutane amma adawar shedan ta fi hadari ta fi hadari kwarai da gaske Shiɗan ya san bi ma ta'ulu ilahil bida'atu, ya san mataki ko makomar bida'a ta'ulu, ya san inda bida'a take komawa, a je a dawo dai sai ta kai mutum zuwa ga shirka, shi dama haka yake su. Walau hasuna kasdul fa'ili, ko da nufin mai aikata ta ɗin yana da kyau, to dai ba alkhairi ba ce, so za ta kai zuwa ga shirka. Akwai waɗanda suke yin bidi'o'i da kyakkyawan niyya. kan masu maulidi kawai shine magana da ake ta wato ainihin ciccirata ta Sheikhul Islam kan masu maulidi yace jahilan da basu san illa shi ba kuma suke yi da kyakkyawan niyya ta yiwu yace qad ba mamaki a ba su lada akan niyyarsu ba akan aikinsu amma kamar da muka sha bayani ko ba irin na wa'innan lokacin ba wanda su suna zuwa gurin maulidin ma ne don saɓan Allah wasu daga cikinsu, bal mafi yawansu. Sun san maza da mata za su haɗu zai je don ya haɗu da wata, zai je don ya rawa. Su ko a wancan lokacin babu wannan. Kuma yanzu mai bayani ya yawaita, an musu bayani sun gane, sun sani. Ga wani ƙarshen ƙat ba hujja ta ƙure cewa ko annabin ne ya ce kar su yi sai sun yi. kaga wannan shine za a ce ya samu lada akan wallahi ba shi da lada ba shi da lada sai zunubi tsirar da Allah ya taimake shi ya tuba al'ashiratu ma'rifatul qa'idatul kulliyya sanin gamammiyar ka'ida wace ce ka'ida gamammiya wahiyan nahyu anil ghulu a kowane janibi ana yin hani game da ghulu game da wuce gona da iri in mun ji hadisi abu halakal mutanaddi'un masu zakalkalewa yan kwakule-kwakule wannan sun halaka sun tabi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilayhi da sanin makomar da ke take ko wato abinda guluwi yake komawa zuwa gare shi wuce gona da iri makomar shi shi ma shine fadawa cikin shirka da kafirci Allah ka tsare mu to zamu bar shi sai mu tashi alhadi ashar Yep.